أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عشرين دا تكسقوت رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو دا دا دريه دا أربعين alhamdulillahi Allah ya haɗa mu cikin karatun da muka saba gabatarwa na darasi a cikin kitabu shifa bi tarifi hukukil mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta wasu shashin abinda malam ya kawo mana na daruriyatul hayati wato abubuwan da suka zamo dole ga rayuwa malam ya kawo mana wasu shashin wato abubuwan da aka fi so mutum ya karanta a cikinsu wanda muka karanta su a fasalin da muka fita daga ciki wajen kaman abin da ya shafi bacci kenan da yawan cin abinci wanda sayyidina rasulullah ya zamo mai karanta su sai kuma abubuwa na bukatuwar rayuwa wanda alkhairi ne yawaita su shine aure wanda kuma mun karanta wani shashi daga ciki a yau za mu tashi a gunda malami ke ce fa'in ƙila kaifa ya kunun nikahu wa kafaratuhu min alfada'i idan an tambaya an ce to ta yaya aure da yawaita aure zai zamo daga cikin abubuwa na daraja da fifiko ga wanda ya tsinci kansa mai yawaita su wa hadha yahya ibn zakariya alaihi salam qad asna Allah ta'ala alaihi annahu kana mahfuran wannan ga annabi yahya alaihi salamu Allah ya annabi yahya alaihi salamu Allah ya sifanta shi da shi mahfur ne katangancacce ne ma'ana ya katangance sha'awansa kuma bai zamanto mai aure aure ba fa kaifa yusni Allah alaihi bil ajzi amma ta'udduhu fadilatan to me yasa Allah ke yabansa a ɓangaren da ya gajiya a wannan ɓangaren amma kai a lissafinka kana lissafa shi yana daga cikin darajoji wa haza isa ibn maryama wannan annabi isa ne tabattala minan nisa ya yanku ga barin mata bai taba aure ba walau kana kama qaddartahu lanakaha da zai zamo misalin yadda ka kaddara aure yana da darajoji kamar yadda aka faɗa a baya da dai zamo kaya aure a da dai zamo yayi aure to malam yana kawo mana waɗannan wato misalsali ne domin ya ba mu amsa daidai da abin da zai iya faɗowa zuciyanka watakila na wa'innan tambayoyi sai malam ya ce fa'alam ka sani إن ثناء الله تعالى على يحيى بن زكريا على يحيى بن زكريا يبند الله يما النبي يحيى بن زكريا بأنه حصور أكن شي كتنغنچچين ليس كما قال بعضهم إنه كان حيوبا ba misalin yadda abin da wasu suke faɗa ba ne na akan cewa shi ɗin wato mutum ne hayub wato mai tsoron fadawa cikin sabon Allah ba kaman haka bane aula zakara lahu ko kaman yadda wasu suke cewa mutum ne wadda baya da zakari duka ba haka bane bal kad ankara hadha huzzaqul mufassirina masana masu hazaka a cikin malaman tafsiri sun musanta wannan maganganun kwaya biyu a wani ƙadul ulama sannan malamai masana masana na ƙadina warware maganganu su ma sun musanta wannan wa ƙalu hadhihi naqisatun wa aibun sun ce naƙisa ce a ce masa hayubun ko kuma la zakara lahu baya da al'aura sun ce wannan wato naƙisa ce tauyaya ce da kuma aibu annabawa ba su da wani aibu kuma ba su da tauyaya irin wanda zai kai su ga koma baya kaman haka wala yaliku bil anbiya'i alaihimus salam bai dace da annabawa a ce suna da aibi ko tauyaya ba wa inna ma ma'anahu ma'anansa shi hayubu ne annahu ma'sumun min al ma'afi min dhunubi shi an katangance shi daga wato aikata sabon Allah kuma an ismantar da shi ay la ya'tiha baya aikata laifi ka annahu hufira anha kamar shi an katangance shi ne gabarin laifi ba ana maganan sha'awa ce ta mazantaka ba a wakila an ce mani an nafsahu min shahawati yakan hana maransa abubuwan da ran take kawo masa na sha'awa wakila an ce laisa shahawatun fin nisa'i ba sha'awa cikin mata ba faqad bana laka min hadha anna adam al-qudrati ala nikahi naqaf to daga wannan zai bayyana maka rashin daman mutum yayi aure zai zamo na ƙasa da tauyaya a gare shi wa innama al-fadlu fi kauniha mawjudatan summa qam'uha abin da yafi alkhairi shine a samu auren sun makam'uha sai kuma a mutsike sha'awa ɗin kar a ɗaiɗaita ta a gurin da ba nan ne ya kamata a ajiye ta ba in ma bi mujahadatin ka'isa in ma ya zamo bi mujahadatin wato mujahadatun nafsi ya zamanto ba wai an yi ka baka da sha'awan bane amma kuma kana da mujahadatun nafsi ne kamar yadda annabi isa yake au bi kifayatin min Allah ko kuma da tsaruwa ka katangance kanka ka yahaya kaman annabi yahya alaihi salam a fadilatun za'idatun likauniha mushgilatun ala kathirin min al'auƙati kaga za ta zamanto daraja wadda ta ƙaru saboda ta kasance tana shagaltarwa a mafi yawan lokuta haƙotun sannan kuma wato haƙotun ila duniya wato abubuwa ne da suka shafi yau da gobe na rayuwar duniya sun mahiya min haƙƙi man uqdira alaiha sannan ita tana daga cikin haƙƙi na wadda aka ba shi dama a kanta wa mulkaha da kuma mallakanta wa qama bil wajibi fiha kuma ya tsaya da abin da ya zama masa dole a cikinta wa lam yashghalhu an rabbih darajatun aliyahu sannan daraja madaukakiya bata shagaltar da shi gabarin ubangijinsa ba wa hiya darajatu nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shine darajar shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama alladhi lam tashghalhu kathratuhunna wanda yawan mata ba su shagaltar da shi ba shine wanda sayyidina rasulullahi Allah ya halatta masa ya auri wanda ya ga dama kuma ba a masa iyaka na aure ba in ɗari ma zai aura ya aura amma kuma ya auri matan da yawa amma yawansu bai hana shi yin ibada ba ba sabanin yadda kuma yanzu zaka ga yawaita sun yakan hana mutum nutsuwa da kuma ibada din a bal zadahu zalika ibadatan litahsinihinna wa qiyamihi bi huquqihinna shi sidna rasulullahi aure ya ƙara masa ibadantuwa ne ba ya hana shi ibada ba litahsinihinna sabila da katangance su wa qiyamihi bi huquqihinna da yanda ya tsaya a tsaye dangane da kulawa da haƙoƙinsu sayyidina rasulullahi yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda yafi ko alkhairi shine wanda yafi kowa kulawa da iyalansa ni sayyidina rasulullahi na fi kowa kulawa da iyalaina واكتسابه لهن وهدايته إياهن da iktisabin da manzon Allah yake yi da su wato abinda annabi ke aikatawa da su wa hidayatihi iyahunna da kuma shiryar da su da sayyidina rasulullahi yayi bal sarraha annaha laysat minhu ruzi dunyahu huwa manzon Allah karara ya sarraha ba wai tana daga cikin huzuzi ne sha'awansa ne na duniya ba a matsayinsa wa in kanat min huzuzi duniya gairihi duk da cewa aure yana daga cikin sha'awan wani manzon Allah amma manzon Allah ba wai dan sha'awa ne yasa yayi aure ba idan da dan sha'awa ne da bai aure sai da Khadija bintu Khuwailid ba shekaran ta 40 shekaran sa 25 da bai aure sai da Aisha ba shekaran sa sama da 40 sai da Aisha kuma shekarun ta bakwai bakwai zuwa tara kaga ko mai shekara 40 ya aure yan shekara bakwai sai da ya aure ta ne dan ya raine ta ya ji kanta kawai ya ji tausayinta amma ba dan sha'awa ba lokacin da kuwa sai da aisha ta kai shekara sha takwas kaga ta cika mace kenan idan ma za a yi rayuwa ne to a wannan lokacin ne kuma allah ya ɗauki ya ɗaga manzan allah zuwa ga arrafi kal'ala so idan ka duba wa'innan za ka ga ashe sidna rasulullahi ba aure ne irin na sha'awa ba aure ne irin na tausayi ga sai da tuna hafsatu bintu umar mafi yawa duk matansa ma zaurawa ne ƙwaya ɗaya ce take budurwa ya aure ta ita ce sai da tuna aisha a alaiha salatu wassalamu to ita kuma mun ji yanayin da aka aure ta a ciki tana yarinya ma wato ba ba ba ba gurbi bane na ajiye sha'awa gurbi ne na tausayi da jin kai da raino sallallahu alaihi wasallam fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hubbiba ilayya min dunyakum an soyar min daga duniyanku فضل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره واتو سينونا dangane da abin da aka soyar masa na daga mata da turare wanda waɗannan abu guda biyu suna daga cikin wato al'amari na duniyan waninsa wasu imalahu lidhalika laysa lidunyahu bal li akhiratihi amma manzan Allah ya yi amfani da turare kamar yadda ya ce hubbiba ilayya min dunyakum salat attibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salah to shi ya so waɗannan abu guda biyu lil ibadati domin ibada kuma haka ake so kowa ma ya zama ba a son ka yi aure don kana ganin aure wata gara basa ce ta mora jin daɗin rayuwar duniya in kai haka kana dab da ka cize yatsanka da akwai daɗi amma abin da ke cikinsa na wahala ya fi yawa sabila da ibada ne shi kuma ibada babu makawa sai mutum ya haɗa da haƙuri ya haɗa da juriya ya haɗa da naci da sauransu to daga lokacin da ka kafa foundation ɗin aure to kasancewa ibada ne za ka haɗu da jarrabawa iri-iri a cikinsa to ka yi haƙuri ka ɗauke domin ka je ka samu samaratu na wannan ibadan a gurin allahu subhanahu wa ta'ala to shine malam yace mana wastimaluhu lidhalika laysa lidunyahu bal li akhiratihi lil fawaid allati zakarnaha amfanin da yayi da cewa ana soyar masa da mata da turare wannan yayi aiki da shine sabila da fa'idan lahiran kaman yadda muka ambata a baya fi tazwiji wato wajen auren walilqa'il mala'ikati min at-tibi da kuma haduwa da mala'iku wajen wato atibi wajen saka turare mutum ya saka turare mala'iku suna son su kusance shi wali annahu aidan mimma yahuddu alal jima'a yana daga cikin abin da ke kwadaitarwa zuwa ga jima'i shi kamshi wa yu'inu alaihi yakan taimaka wa yuharriku asbabahu kuma yakan motso dalilan jima'i wa kana hubbuhu li hatainil kathlataini soyayyar da annabi ke yi wa mata da turare li ajali ghairihi dan waninsa ne wa qam'i shahawatihi da kuma mutsike sha'awa wa kana hubbuhu al-haqiqiyyu al-mahab bi zatihi mushahadati al-jabaruti mushahadati jabaruti maulahu wa munajatihi wato shi amfanin da annabi ke yi na hakika soyayyarsa na hakika ya keɓanta ne da zatinsa cikin mushahadan wato jabaruti na ubangijinsa da kuma munajati da ubangijinsa ولذلك ميز بين الحبين dan haka ya bambance tsakanin soyayyen kwaya biyu wa fasala bainal halaini ya bambance tsakanin yanayin kwaya biyu fa qala sai yace wa ju'ilat qurratu aini fi salat da yazo kan maganar sallah bai ce hubbiba ilayya as-salatu ba sai ya bambance yace hubbiba ilayya fi dunyakum nisa'u ko hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wa tib mata da turare amma da ya zo kan sallah sai ya ce wa ju'ilat qurratu aini sallah kuma dukkanin farin ciki na in ganni ina gaban mahalicci na ina ganawa da shi وجعلت قرة عيني في الصلاة آه فقد ساوى يحيى وإيسى في كفاية فتنتهن يا ديديتا دا النبي إيسى دا النبي يحيى وجن إسر ما فتننسو وزاد فضيلة بالقيام بهن sannan ya samu wani daraja wanda ya fi nasu domin shi ya tsaya ya kula da su wajen ibadan aure din da kuma tsayuwa da haƙƙinsu din wa kana sallallahu alaihi wasallama mimman uqdira ala alquwwati fi hadha wa udiya alkathira minhu sayyidina rasulullah yana daga cikin wanda aka bashi dama akan wannan kuma aka bashi daman ya yawaita aure din ولهذا أبيها له من عدد الحرائر ما لم يبيح لغيره dan haka ne aka halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adadin aure matan da zai aura wanda ba a halatta munin sa ba sallallahu alaihi wasallam wa qad rawaina hakika mun rawaitu an Anas radiyallahu anhu daga sidna Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda annahu sallallahu alaihi wasallama kana yaduru ala nisaihi fi sa'ati min al-layli wan nahari wa hunna 11 ya ce manzo Allah ya zama yakan kewaye kan matansa a sa'a na dare da rana kuma matan nasa goma sha ɗaya ne amma duk yakan kewaye ɗakunansu qala anas sayyidina anas ya ce wa kunna natahaddasu annahu utiya quwwata 30 rajulan kuma muna zantawa da cewa an bai wa sayyidina rasulullahi karfin maza arba'in ko maza talatin a sha'awansa kenan خرجه النفائي إمام النفائي فتد ونن واتو حديثي وروي نحوه الرويت مكمن تنشي الرافعي وعن طاووسي وأطيع صلى الله عليه وسلم قر قوة أربعين رجلا في الجماع كمن يند أكا كربي ونن رواية دقا رافعي دقا طاووس سنشي matanin ya ce an ba wa sidna rasulullahi karfin maza arba'in a cikin wato jima'i wa mithluhu an safwana bin sulaimi daga safwana dan sulaimi wa qalat salma salma ta ce khadima ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wato kuyanga ce ta ummuna safiya ita ce matar rafi'a to ita ce take faɗi طافن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه التسع من ذا الله يكي ويكما تنسى ترى أدري قايا وتطهر من كل واحدة منهن قبل أن يأتي الأخرى كما من ذا الله يا يسألك نوانك أكوة متكافين يجيكم وتمتك Waƙala kuma manzon Allah ya ce haza atyab wa atharu wannan shi yafi daɗi kuma shi yafi tsarki wa qad qala sulaymanu alayhi salamu annabi sulaymanu ya ce la atufanna laylata ala mi'ati imra'atun in kan zaga al-laylata a dare guda ala mi'ati imra'atun wato akan mata ɗari autis awatis ina ko mata 99 وإنه فعل ذلك شيء يا أيك تهك قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس يتي كان في ظهر سليمان ما أمئة رجل أباين النبي سليمان أكوي روى نمزا دري وكان له ثلاثمائة امرأة ينا دماتا دريئك وثلاثمائة ثرية ينا دكما ريبتتو ودى كينجيني أغريش سوما دريئك وهكا النقاش نقاش يا هكيت وغيره دوننسا سبعمائة امرأة النبي سليمان ينا دماتا دري بقوي وثلاثمائة سرية لكما ribatattun mata wanda aka ribato su a yaƙi suka zama ƙarƙashinsa wanda su ɗari uku ne kaga idan an haɗa mata dubu kenan wa karkana li dawud alaihi salam ala zuhudihi وأكله من عمل يده تسعة وتسعون امرأة شيكو النبي داود عليه السلام أيد يكي دا قدن دنيا da kuma yadda ke da tsayuwa wajen ya ci daga aikin da ya yi daga hannunsa ko duk wanda ya aikata daga hannunsa ya zamo yana da mata guda tis'in da da tara kamar yadda ya zo cikin hadisi sayyidina husaini ma yana da sayyidina hassan yana da ya auri mata sun kai kusan ɗari ya auri mata da yawa yana da kuyangi kai astaghfirullah yana da kuyangin da suka kai ɗari wanda dukka nasa ne ya auri mata kuma da yawa wadda har sai dina ali yana cewa yana cewa mutanen madina kar kuna aurar ma masayidina hasan da ɗanku sabila da ‘ya'yanku mata fa innahu rajulun mitlaqun sabila da shi mutum ne mai yawan shika to wato yana daga cikin falala kenan da daraja yawaita aure akwai wa'inda a cikin jikokin maza Allah suna da kuyangi ɗari uku ma to shine malam yake ce mana annabi dawudu alaihi salam duk da gudun duniyarsa da kuma yadda ke ganin ya ci daga abin da ya yi na ƙodugu to yana da mata guda casa'in da tara وتمت بزواج أورياء sannan kuma ya cika ta da auren auren uriya ya cika ɗarin wata ana kiranta uriya to ya cika ɗarin da wata sunanta uriya وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى Allah ya faɗakar a cikin maɗaukakin littafinsa dangane da faɗinsa inna hadha akhi lahu tis'u wa tis'una na'aja wannan ɗan uwana ne yana da wato yana da tumakai guda tis'in da tara a wannan alƙalanci da mala'iku suka zo suka kawo shi gurin mala'ika a gurin annabi dawudu alaihi salamu domin su fitar masa da wata hukunci وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دقى حديث سيدنا أنس بن مالك دقى مزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي فدلت على الناس بأربعين أن في فتانة أكم متاني دا أبو قدا هدو بالسخاء دا وداتا والشجاعة جارمتا وكسرة الجماع دا يوان جماعي وقوة البأش دا كرف دمكاه amma idan za a yi ta lissafowa wane hudu wane dubu hudu wane miliyan hudu ba isa a kirga darajojinsa ba da abin da ya fifici mutane da shi a komai ma ya fifici mutane sallallahu alaihi wasallam wa amma jahu amma alfarmansa fa mahmudun inda al'uqala'i adatan wa bi qadri jahihi azmuhu fil qulubi wato alfarman maza Allah abin godewa ne a gurin masu hankali a cikin al'ada kuma gwargwadon alfarmansa ne wato gwargwadon girman da ya samu a cikin zukata wakar kala Allah ta'ala Allah ta'ala ce fi sifati Isa yana sufanta annabi Isa wajihan fi duniya wal akhira shi din nan abun fuskanta ne a duniya da lahira na da alfarma kenan lakin afatuhu kathiratun sai dai aibubbukan suna da yawa فهو مضر لبعض الناس للأقبى الآخرة يكن شوتر دشاش متاني الآخرة فلذلك زمه من زمه ومضى ضده dan haka wanda ya yabi yin aure din ya yaba sabila da yakan kubutar da mutum kuma wanda ya zargi auren rashin yin auren ya zarga sabila da yanda ke cutar da wasu a lahirar وورد في الشرع مده الخمول وضم ال... وضم الألو في العرض كما أتكين شريعة يازو مده الخمول يبونا واتو كسكنتا متين يزمنتو يا زمو الخمول أنكو واتو ينا كسا وضم الألو da kuma zargi na ɗaukaka kaga mutum yana sama maɗaukaki ne fakana sallallahu alaihi wasallam kad ruziqa من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية سيدنا رسول الله أن باش wani daraja na girma da matsayi a zukatan mutane da wata girma na musamman tun kafin a turo shi da annabta a zamanin jahiliya don tun kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama a gurin larabawa amincacce ne shi mai gaskiya ne shi mai rukon amana ne shi har bayan an turo shi da annabta ma a gurinsu mai gaskiya ne mai rikon amana ne ta yanda suna zagin sa din amma za su kai masa ajiyan dukiyoyinsu su kai masa ajiyansu na harka kuma sayyidina rasulullah ya zama mai cika amana da alkawari domin a ranar da zai bar garin makka hijir ya hijira zuwa madina bai tafi da ajiyan da wani ya bashi ba ko amanan da wani ya bashi a maimakon ya rike wannan abin saboda cutar da sahabbansa da cutar da shi da aka yi sai dai bar sayyidina aliyu karramallahu wajhahu akan gadonsa domin wannan amana ne na wane wannan na wane wannan na wane wannan na wane kowa a bashi abunsa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a zamanin jahiliya an azurta shi da wani matsayi a zukata wato ba iya annabtansa bane ta bashi matsayi wadda ya samu na soyayya a zukatan mutane akwai wata hali da Allah yake bance shi da wannan hali din kuma Allah ya gini ɗabi'a manzon Allah akan a waɗannan halaye din wa hum yukazzibunahu wa yuzuna ashabahu a suna karyata shi kuma suna cutar da sahabbansa wa yaksiduna adahu fi nafsihi kufiyatan kuma suna neman su cutar da shi a boye hatta iza wajahahum a'azamu amrahu wa qadaw hajatahu har idan maza Allah kaga ya fuskance su duk da cewa suna ƙaryata shi suna amma idan maza Allah ya fuskance su shikenan kawai sai su sai kaga sun fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wa manzon Allah abin da annabi ya nema akwai wani sunansa irashi yana bin Abu Jahali bashi yayi yayi ya bashi bashi bai bashi bashin ba aka ce to kai ba yadda za a yi Abu Jahali ya biya ka bashin nan sai dai ka zo gurin manzon Allah ka faɗa masa mu duba yadda abu jahal ya kai matuka wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama amma annabi da ya je wajen abu jahal ya ce kai ja abu jahal ka bashi kudinsa ka bashi kudinsa take yana rawan jiki ya dauko ya biya waqtada dainahul irashi wa qad sa'a bai'uhu wa shira'u inji ji al-busairi yace manzon Allah ya biya ma irashi bashinsa a gurin abu jahali kuma abu jahal bai iya kasuwanci ba kasuwancin sana da muni sannan saye da sayarwansa baya da daɗi a wa akhbaruhu fi dhalika ma'rufatun labaran annabi cikin makamantan wannan sanannu ne sai a ti ba'dha shashin su zai zo wa kad kana yubhitu wa yafraqu li ru'yati man lam yarahu maza Allah ya kasance yakan damu kuma yakan yakan yakan yi bincike haka domin ya ga mutumin da ya kwana biyu bai gan shi ba maza Allah bai zamo idan ya ga kuna mu'amala da shi yau da gobe kuma ya ji shiru ya zauna ya kyale ba a zai ce wane na nan kuwa ina wane yake shi yasa aka ce akwai wani sahabin manzon Allah da yana da wata ɗabi'a ta ɗaga murya a hadaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama shi haka muryansa yake to sai aka saukar da ya iya alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna da aka saukar da wannan aya sai ya shiga alhini da damuwa yana ganin kaman wannan aya ma an saukar da ita ne dan ta nuna wato wannan mutumi yayi asaran aikinsa a duniya da lahira shikenan sai ya gagara fitowa kullum na gida na kuka yana jimamina ayan da ta sauka a kansa tana tona asirin mummunan sakamakon wanda ke daga murya gaban manzon Allah amma annabi da ya kwana biyu bai gaishe bai ce abincika ina wani aka je gida aka bincika matansa ce ta bada labari ta ce ai ai tun da ya dawo bayan an saukar da aya kaza ke kuka ke ce ya san makomansa bai da kyau tun daga aya tana zargin daga muryan da ke yi a gaban manzon Allah za Allah ce he kuma sa albishir shi dan aljanna ne ba dan wuta bane shi to daga nan da ya dawo fadan manzon Allah ya fi kowa rinsa murya har Allah ya yabe shi fa innal ladzina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim a to manzon Allah ya zamanto mai bincike ga mutumin da wato ya kwana biyu bai ganshi ba wanda kuma sun saba da shi a innaha أنها لما رأته أرئدت من الفرق ماذا الله صلى الله عليه وسلم أكتشي لوكتشن دا واتو تغيشي wata mata da manzan Allah ya rabu da ita an wato an dimauta ta sabila da rabuwan da ta yi da manzan Allah faƙala sai ce ya miskina ya miskinatin alaiki sakina yake miskini ya ki nutsu karki daga hankalinki وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قام بين يديه فأرئد za Allah an sai ya wani mutum ya tsaya a gaban manzan Allah sai mutumin ya kama bari saboda manzan Allah yana da kwarjini kwarai da gaske idan ka gan shi man ra'ahu a badihatan man man man ra'ahu badihatan ahabahu ko wa man ahabbahu ma'rifatan ahabbahu wa man wato wadda dai ya ga manzon Allah lokaci guda to zai ji tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya shaku da manzon Allah to zai zaman to yana tsananin kauna gare shi to aka ce manzon Allah ya haɗu da wani mutum ya haɗu da manzon Allah da ya ga annabi sai ya kama rawan jiki fa qala lahu sai manzon Allah ce hawwin alayka fa inni lastu bi malik ka nutso ka kwantar da hankalinka ni ba ni ba sarki bane fa amma azimu qadrihi bin nubuwah amma darajar annabi wadda yake tara ta ɓangaren annabta wa sharifu manzilatihi bir risala da darajar da Allah ya tara masa na risala wa inafatu rutbatihi bil istighfar da kuma darajansa da aka ɗaukaka ta aka aka girmama ta bil istifa'i ta hanyar zabansa والكرامة في الدنيا كما أكباش ودرجة نكرمشي الدنيا فأمر هو في مبلغ النهاية الأمر إني دكي قولوا لوا بقى إساء فدي إيا كان سبا ثم هو في في الآخرة سيد ولد آدم سنن الله را سيدنا رسول الله شيني شغبان يا آدم وعلى ما أنا هذا الفصل نظمنا هذا الكثم بعثره a gwargwadon abin da muka kawo na rarrabe wannan abu muka fitar da ko muka tsara wannan yanki bi asrihi da tushensa da mu shiga alfaslu ta si'u mun gama fasalin da yi bayani akan aure na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasali na tara ma ya ta'allaku bil mali wal mata'i bukatuwa na rayuwa wanda ya shafi dukiya da kuma jin daɗi kowa a rayuwa yana da son dukiya kuma na da son jin daɗi shi yasa hausawa ma suka ce wanda ya ce maka kana da son kuɗi ya raina maka ne tunda kuɗi shine ala ta rayuwa in mutum zai rayu a duniya to dole yana bukatuwa zuwa ga kuɗi to za a faɗa mana waye sayyidina rasulullahi a wannan fagen wannan fasali kenan wa amma darbu falis amma kashi na uku وهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه فهو yana daga cikin yanayi wadda an wato sabani yakan faru na yanayi wajen yabo na yawansa ko kuma alfahari da sababinsa wa tafdili li ajalihi da kuma fifiko saboda dalilinsa ka kathratil mali kaman yawan dukiya fa sahibuhu ala jumlati mu'azzamun inda al'ammati لإتقادها توصله به إلى حاجاته ما أبوتين دوكيا على الجملة أما كان نزام دنقله معظم عند العامة دك جماعة سنا جرم ماش لإتقادها توصله به إلى حاجته سبيلا دا أزوتيانsu sun ƙudurta cewa kuɗin nan za ta kai shi zuwa ga kowace bukata ke nema. watamakkuni a aradihi bi sababihi da kuma wato yuyuwa na abubuwan da ke nufi kowane iri ne ta hanyar sababin wannan dukiya wa illa falaysa fadilatan fi nafsihi amma idan a cikin ƙwayan kan kansa ne ba wata daraja ba ne sai dai a cikin abin da ya tara ne فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات بني تراه wa ammalahu a ya ce idan dukiya ya zamo ta wannan sura kuma ma'abocin dukiyan ya zamo yana ciyar da wato dukiyan a cikin ayyukansa na rayuwa na yau da gobe da kuma abubuwa muhimmai na abubuwan da suka bullo masa da kuma abubuwan da suka zamo na burinsa wa tasrifihi fi mawadi'ihi da kuma sarrafa kuɗin a guraben da ya dace mushtariyan bihil ma'ali yana sayan abubuwa na daraja da wannan kuɗin sabila da idan mutum ya zamo mai yawan sadaka mai yawan infaki mai yawan kyautatawa mai yawan gina masallatai mai yawan gina masallatai mai yawan jin kan miskinai to tamkar yana saya ma kansa wata daraja ne da wannan kuɗi din don kuɗi iya amfaninta kenan a ga wadda Allah ya bashi ya saya ma kansa aljanna da wannan kuɗin kamar yadda wato idan Allah ya baka kuɗi ya baka wata kofa ne da za ka saya aljanna ko kuma ka saya azaba ma kanka to shine malam ya ce mana idan mutum ya saya abubuwa na ɗaukaka wasana alhafana da kuma yabo mai kyau wadda Allah zai gode ma abin da ka aikata wal manzilata min alqulubi da kuma samun wani matsayi a zukatan mutane wajen kyautata musu da warware musu damuwoyinsu kana fadilatan fi haqqi sahibihi inda ahli duniya a wajen mutanen duniya wato yana da daraja a gurin ma'abocinsa wa idza tarafahu fi wujuhil birri haka idan ya dada sarrafa dukiyan a bangarori na nagarta wa anfaqahu fi subulil khairi ya ciyar a bangarori na alkhairi wa qasada bi zalika Allah wa dar al akhirata ya nufi Allah da haka kuma ya nufi ya samu lada a lahira kana fadilatan indal kulli bi kulli halin ya zamo daraja a gurin kowa a kowani hali wancan wanda malam ya fara kawowa abinda mutum zai saya makansa na jin daɗin rayuwar duniya da gina makansa abubuwa na ɗaukaka gidaje wato kaya na alfahari da sauransu to a gurin mutanen duniya suna yabansa suna ganin ya more amma idan mutumin ya zamo ya saya makansa abubuwa na nagarta wajen aikata aikin alkhairi to dai zamo an gode masa a duniya da lahira a hali biyu kenan wa mata kana sahibuhu mumsikan amma idan ma abocin dukiya yana rike kudin gaira muwajjahihi wujuhahu bai fiskantar da kudin ta gun da ya kamata ya fiskantar da shi ba wajen ya biya ma kansa bukata ya biya ma iyalansa bukata ya ɗauke wa mutane al'umma damoyinsu ya zamo kawai harisan ala jam'ihi yana son ya ta tara dukiyan ne to ada kasruhu kal adami yawan sa zai zama masa kaman babu wa kana man qafatan fi haqqi sahibi tauyaya ne a hakkin ma'abocinsa walam yagif bihi ala hududi ala judidi salamati bai tsaya akan matakai na salama ba bal auqahu fi huwati razilatin a shi dai wannan dukiyan ya tsayar da shi ne akan wata rami a wata hanya ta kaskanci razilatul bukhli wato kaskanci na rowa wa mazammatin nazarati da kuma abin zargi na kaskanta da ƙasa fa iza tamadduhu bil mali wa fadilatihi inda mufassilihi laythat li nafsihi idan yabo dangane da dukiya da kuma darajarsa inda mufaddilihi a gurin wanda wato aka fifita shi da haka laysat li nafsihi ba makansa bane وإنما هو للتوسل به إلى غيره للتوسل به إلى غيره wato ya samu daman ya sadu ne zuwa ga waninsa wa tasrifihi fi mutasarrafatihi da kuma juya shi a guraren da ake jujjuya shi to fa jami'uhu idza lam yada'ahu mawadi'ahu wala wajjahahu wujuhahu ya zamo mai tara dukiyan ne kawai ba mai biya ma kansa bukata kuma mai yin abin da ya dace da dukiyan ba idan bai saka dukiyan abin da ya dace ba kuma bai fuskantar da dukiyan guraren da ya kamata ya fuskantar da shi ba gairu mali'in bil haqiqati wala ganiyin bil ma'an a haƙiƙa bai kosa ba kuma a ma'ana bai zama modaci ba wala mumtadahin wala mumtadahun inda ahadin min al babu wanda zai yabe shi inda mai hankali ne bal huwa faqirun abadan mutum mabukaci ne talaka ne har abada gairu wasilin ila gardin min agradihi wato baya da wani samu ya isa zuwa ga manufa daga manufofinsa na rayuwa izma biyadihi min almali almusil laha lam yusallit alaihi lam yusallat alaihi sabila da abinda aka bashi na dukiyan a hannunsa wanda da shi zai samu isa zuwa ga bukatunsa kuma ya warware ma wasu bukatunsu ma to lam yusallat alaihi ba a daura shi akan dukiyan ba dukiyan ne aka daura aka daura ta akan sa amma shi ba a daura shi akan dukiyan fa ashbaha khazina mali gairihi sai zamo kaman yana gadin dukiyan waninsa ne tunda karshe duk yadda ke tara dukiyan ya mutu ya bar dukiyan ma 'ya'ya da da iyalai a raba musu to ya zama mai gadi kenan wala mala lahu shi bai da dukiya fa ka annahu laysa fi yadihi min al mali shay'un kai zaka ga kawai kaman a hannunsa ba komai ne wal munfiqu amma mai ciyar da dukiya wanda Allah ya wakilta mala'ikun da kullum suna addu'a suna ce Allahumma aɗi mumfikan kalafan wa ati mumsikan talafan Allah duk mai ciyarwa ka bashi kalafan mai a dukiyansa Allah duk wanda ke riƙewa yana ɓoyewa ka talafar da dukiyan ka lalata ta sai zamanto shi a wato babu wani abin da ya yi wanzu a dukiyansa na wani abu sai dai abin da ke gadin sama wasu wal munfiqu mali'un ghaniyun bi tahfidihi fawaid al mal amma mai ciyar da dukiyarsa wadatacce ne kuma maliyun ya ya cika ganiyun ya zama mawadaci bi tahsidihi fawaid al mal sabila da ya riski abin da ake samu na fa'ida na dukiya wa in lam yabqa fi yadihi min al mal shay'un didda koda a ce ma bai bar komai a hannunsa ba idan dai ya biya bukatansa da kuɗi dama kuɗi amfaninta kenan a biya bukata da ita ba amfaninta a tara ta ba fanzur sirata nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khulqahu fil mal sai to ka duba mana tarihin manzon Allah da ɗabi'un manzon Allah dangane da dukiya tajiduhu qadutiya khazainal ardi da ka samu shi fa taskan ƙasa ma gaba ɗaya an bashi yana ce utitu mafatihal ardi an bani mabuɗan ƙasa duk yadda annabi ya taɓa wannan wajen ya ce zinare ta fito ko lu'ulu'u ko kuma azurfa Allah zai fito da shi sabila da an bashi mabudai na taskokin da suke cikin duniya gaba ɗaya wa mafati biladi da mabudai na garuruwa duka an bayar wa manzan Allah wa uhillat lahul ganaimu kuma an halatta masa ganimomi walam tuhalla li nabiyyin qablahu ba a halatta ma wani annabi ba kafin manzon Allah ya ci ganima sai dai ya tara ganiman kuma wuta ta zo ta kone wannan ganima wa futiha alaihi fi hayatihi bilad al-hijaz tun annabi yana raye kafin yayi wafati aka ci kasan hijaz aka bude ta wal yamani da kasan yaman wa jami'u jaziratil arabi da dukkanin jazira na larabawa gaba ɗaya a zamanin sayyidina rasulullahi an buɗe wannan ƙasashen sun zama ƙarƙashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma da na zalika min ash-sham wal iraqi da abin da yayi kusa daga jaziratul arab kamar misali sham suriya kenan wal iraqi da iraq wa julibat ilayhi min akhmasiha wa jizyatiha wa sadaqatiha ma la yujba lil muluki illa ba'dhu yace an tara masa akhmasiha ko musai na abin da ke fita na waɗannan garuruwa na taskan da ake fitarwa na rikazi waje ziyatiha da jizya wa sadaqatiha da sadaka ma la yujbalil muluki illa ba'dahu wanda ba za ka ga an tara masarakuna irin wannan ba sai dai shashinsa malamai suna cewa ko daga wajen sadaka za ka gane sayyidina rasulullahi na daban ne shine ya Allah ya turo shi da addinin da wannan addinin in mutum bai fitar da zakka ba za a iya yakansa akan wannan zakkan amma ka sani annabi baya cin zakkan duk abin da aka tara na zakka sai dai a dauka a ba mu wani amma da annabi da iyalansa haramun ne a zakka a gurin su ba sa ci kaga ashe dukkan abin da manzon Allah ke yi domin faranta rayukan talakawa ne ba domin a tara masa ba domin a bayarwa mabukata ne su ci shine malam yace mana abinda ake tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zaɓe shi da shi sarakuna ma ba su da irinsa sai dai wani shashi daga ciki wahadat jama'atun min mulukil aqalim jama'a masu yawa sun miƙa masa wuya sun taho gare shi daga sarakuna na sassa amma fa ma ta'athara bi shay'in minhu babu abin da ya ba mu annabi annabi ya tasirantu da wani abu daga wannan ya mai da kansa basarake ko kuma ya kudantar da kansa ya zama mai yawan duki wala an saka minhu dirhaman za Allah bai dauki ko dirami ba da a kawo dukiya mai yawa annabi ya rabar ya rabar ba kai ko kwandala gidansa ba dan an ce sidna rasulullahi bai taba kwana da da dirhami ɗaya ba bai taba ajiya ba abin da ya zo shi ke rabarwa wa mabukata wani lokacin ma in an rabar wani bai samu ba annabi yakan ce ya ci bashi zai bashi haka ya faru sidna rasulullahi ya rabar wani ya zo ya ce to ni ban samu ba annabi ya ce to ka ci bashi ka zo zan biya sidna umaru ya ce ya rasulullahi kana ɗaura ma kanka nauyi ya rasulullahi ka sassauta ma kanka mana ya rasulallah sai aka ga manzon Allah ya fi sata da wannan maganar da Sidna Umar ya yi din sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah aka ce Bilal ne yake ce an fik ya Rasulullahi wala tafta min zil arshi itlalan ka bayar ya Rasulullah kar ka ji tsoron wato fari ko ko yankewa daga gurin ubangiji sai manzon Allah ya kama murmushi ko ko aka ce Sidna Umar ne ma daga baya da ga maganan ya fusa ta manzon Allah ce an fiki ya rasulullah ciyar ka bayar kawai ya manzon Allah sai aka ga annabi na murmushi yana ce bi hadha umirtu bi hadha umirtu bi hadha umirtu haka aka ce nayi haka aka ce nayi haka aka ce nayi ba taba roƙon sai ce babu ba ana yaban wani jikan manzon Allah aka ce ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhud kanat la'uhu ni'am bai taba ce la ba a ce ba ni ya ce la a bai taba faɗa ba idan ka zo ma za a ga me ya dace a baka sai a baka in za a baka haƙuri ne sai a ce ka yi haƙuri ka je ka dawo in kuma za a rarrashe ka ne nan ma dai a rarrashe ka amma manza Allah ba dai zo ka ce ce maka la ba la ba kalma ce da annabi ya saba yin amfani da ita ba ga wanda ya zo ya nemi wani abu a bal sarafahu masarifahu duk abin da aka tara ma annabi na sadaka da kumusi da sauransu annabi yakan juyar da wannan abin ne a gurin da ya kamata a kai ba gidansa yake zuwa ya tara ba wa agna bihi gairahu sai dai ya wadatar da waninsa zai wadatar talaka kan yanzu yanzu zai zo gurin manzon Allah ya kudance amma manzon Allah yana da daman da zai kudantar da kansa bai kudantar da kansa ba wannan shine kwaloluwan zuhudu fa kwaloluwan gudun duniya kenan duniyan ta zo maka amma ka ƙi fuskantar sabanin gudun duniyan da dama ba ta zo maka ba ne sai kana nisantanta a'a duniyan ta zo maka da kafanta amma sai kace ba ka so ba ka ta zo duhu fi hadaruratahu inna darurata la ta'du ala al-isam duwatsun makka suna cewa ka taba mu muzamma wa zawadatul jibalu shummu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami za a kwana a gidansa babu abinci amma dutse za su ce mu zamo maka zinare mana kuma annabi ya ce baya bukata to wannan shine a alama ratibin zuhudi mafi ɗaukaka a matakai na gudun duniya sai dai annabi ya wadatar da waninsa amma manzan Allah ya tara ya wadata a ce ya zamo mabukaci zuwa ga wani abu kaskancacce na duniya sai dai abin ya bukatu zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qawwabihi almuslimina annabi ya ƙarfafa musulmi da wannan abu wa ƙala ya ce ma ya firruni annali uhudun zahaban ya bitu indi minhu dinarun illa dinaran arsuduhu li dini Allahu akbar manzo Allah ya ce ba zai faranta min rai ba ba abin da zai faranta min rai a ce a ce ina da dutsen uhudu wadda zinare ne zinaren da ya kai dutsen uhudu a ce na kwana da dinare ɗaya a cikin wannan zinara a ce dutsen udu duka a mayar min da ita kuɗi to annabi ya ce ba zai faranta min rai na kwana da naira ɗaya ba na kwana da dinare ɗaya ba sai dai in tanadar da shi domin a yi aiki da shi ma addini amma ba don amfanin kansa ba wa ta tudana nirun marratun fakasamaha wani lokaci dinare da yawa an kawo manzon Allah annabi ya rabar وبقيت منها ستة دينار شد يرب فضعفأها لبعض نسائه سيبا مشاش وسما تنسى فلم يعقده نوم حتى قام وقثمها أما من زان الله ده يكونتا bacci bai ɗauki manzon Allah bai gagara bacci sai dai tashi ya rabar da wato wannan dirhami shida ɗin wato ba zai iya rike wani abu a gurinsa ba a ce akwai wani mabukaci sai ya zaɓi ya ba mu wannan mabukacin da shi ya rike a gurinsa وقال سيدنا رسول الله يتي الآن استرحت lokacin da annabi ya raba wannan dinare shida sai ya zo ya kishingida kuma sai ce to yanzu ne nan yanzu ne dan huta amma dai da dinare shidan nan a gurina a gurin iyalaina sannan akwai mabukaci to babu hutu sallallahu alaihi wasallam wa mata wa dir'uhu marhunatun annabi yayi wafati a dir'uhu silkensa na yaƙi marhunatun tana gurin jingina silken manzon Allah fa a lokacin annabi shine shine jagoran duniya gaba ɗaya lokacin manza Allah sallallahu alaihi sallama idan ya ce a azurta ka ka zamo miloniya za a azurta ka ga waɗannan sahabbansa da duk abin da ya ce su yi za su yi ga ƙasashe nan da suke ƙarƙashin jagorancinsa amma manza Allah ya yi wa fati rigansa tana gurin jingina za ka ga babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mata wa jir'uhu marhuna tana gurin jingina ya bayar da sirkensa na yaƙi an bashi wani abu domin ya kawar da damuwan gida fi nafaqati iyalihi cikin ciyar da iyalansa waqtasara min nafaqatihi wa malbasihi wa maskanihi ala ma tad'uhu daruratuhu ilayhi maza Allah ya takaita cikin ciyarwansa wato abin da ke ci da abin da ke sha da gurin da yake zaune alama ta du'uhu daruratuhu ilayhi gwargwadon abinda bukatuwa ke kira zuwa ga haka mutane iri-iri ne shi annabi babu wani abin da za a kawo na rayuwar duniya a kawo maɗaukakin abu sannan a kawo ƙasƙantaccen abu in dai a duniya ne sai annabi ya zaɓa abin da ya fi ƙasƙanci domin ya nuna mana duniyan ƙasƙantacciya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mata du'uhu daruratuhu ilaihi wazahida fi ma siwahu ya guji abinda wato ba abinda ake bukata ba abinda darura ke bukata misali kana jin yunwa mai jin yunwa kawai ya ci abinci shine ya kawar da wannan yunwa ba ya samu nama abincin alfahari ya cika cikin zarashi ba wato gwargwadon darura shine abinda dai zai kawar maka da wannan yunwa ba na alfahari ba to manzon Allah kowane abu yakan yi amfani da shi gwargwadon darura ne abin da ake bukata ba wai abun alfahari ko kuma abun fifiko ba sai dai a sha'anin lahira ne zaka ga manzon Allah kowane al'amari alma'ali yake dubawa wato abubuwan da ya shafi daukaka fakana yalbasu ma wajadahu annabi yakan saka abin da ya samu fa yalbasu fil galibi ash-shamlata wal kisa al khashini so da yawa zaka ga manzon Allah ya saka riga wato mai kauri mai kaushi walburdal galis ko kaga manzo Allah ya saka mayafi mai kauri wa yaksimu ala man hadarahu akbiyat ad-dibaji al-muhawwadatu biz-zahab manzo Allah dai saka riga mai kaushi wanda kai ba ka iya sakawa ma ka kwanta ba sabiya da zaka jina maka kafa ba zaka ji baka da sukuni saboda rigan a jikinka sannan manza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan saka bargo mai kauri amma waɗanda suka zo gurin manza Allah sai annabi ya raba musu dibaj dibaji wanda aka aka mata ado da zinari wa yarfa'u liman lam yahdhur wanda bai zo ba ma annabi yakan ce a kaimawa ne izil mubahatu fil malabis wat tazayyun biha laysat min kisali sharaf wal jalala sabila da alfahari da tufafi da kwalliya na kece raini ba ta daga cikin ɗabi'u na ɗaukaka da daraja a gun manzon Allah fahiyya min simatin nisa'i wannan da sifa ne na mata wal mahmudu minha naqawatu saubi gwargwadon abin da aka fi bukata shine mutum ya zama tufafinsa dai yana tsaftace amma ba fariya da saka tufafi da ke cirai ne ba wata wasu fi jinsi mutum yana yin abu tsaka-tsaki ba yana yin abun da yake ce da yake cirai ne ba wa kaunu lubsa mislihi gaira masqati masqatin limuru'ati jinsihi mimma la yu'addi ila suhrati fi at-tarfay ila shuhrati fi at-tarfay tufafin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato tufafin misalinsa ba tufafi ba ne da wato misalin abin da aka faɗa ba tufafi ba ne da ke kawo zuban mutunci ga jinsin wanda ya Allah ya buɗa masa middin abun ba ya yi ba ne zuwa ga neman shuhura a ɓangarori ɗin وقد ذم الشرع ذلك شريعة يا أسأنغمي هكا يا زرقي هكا وغاية الفكر فيه في العادة عند الناس إنما يؤول إلى الفكر بكسرة الموجود ووفور الحال متكن الفهري سكن العادة أقول متاني yana komawa ne zuwa ga alfahari da yawan wato abinda mutum ya samu da kuma cikan hali ya zamanto ya wadata kenan wa kadhalika tabahi bi jawdatil maskani haka alfahari da kyakkyawan gurin zama wasi'atal manzili da yalwan gida wa taksiri ala'ihi da yawaita ni'imominsa wa hidamihi da hidi wato ala'ihi ni'imomi da hidimomi haka wa markubatihi da abubuwan hawa manzo Allah yakan hau jaki wani lokaci wani lokaci yakan hau doki wani lokaci ma ka ganshi a kafa yana tafiya bai dame shi ba sallallahu alaihi wasallama wa man malaka al-arda wajuba ilayhi ma fiha wa taraka zalika zuhdan wa tanazzuha kaga manzo Allah kuma an mallaka masa duniyan gaba daya nasa ne kuma an zabe shi a duniyan an ce duk abin da ke so an bashi amma manzo Allah sai ya bar wannan duniyan zuhudan wa tanazzuhan dan gudunta da kuma nisantanta da kuma neman tsarkaka ha'idin lifadilatil maliyyati wa malikun lilfakri bi hadhihi alkifla iz kanat fadilatun za'idatun alaiha min fil fakri wa mu'rikun fil madhi bi idrabihi anha wa dhubdihi fi faniha wa badrihi fi madanniha sabila da wato shi mallakan dukiya da yawa yakan jawo mutum ya zamo mai alfahari sabila da dukkanin abin da ke samuwa na ƙaruwan fadila a cikin dukiya bai shige mutum ya ya fifici waninsa a ce shi ne ya fi wani ko shi ne gaba da wani ba kuma ana yabansa a ce shi ne kaza to amma sayyidina rasulullahi ya guji duniya sallallahu alaihi wasallama duk duniya babu wanda ya kai shi gudun duniya Allah ya ƙara masa aminci ya ƙara masa tsira Allah ya ƙara masa salati alfaslul ashir fasali na goma al-akhlaqul hamidati hamidatu indahu sallallahu alaihi wa sallam ɗabi'u na godiya irin na manzon Allah babu mai irin ɗabi'a irin nasa ma siwa khulquhun nasim wala ghayra muhayyahu rawdatul janna ba za ka taba ganin mai hali mai nagarta mai tarbiya mai ɗabi'a irin na manzon Allah ba akwai wani hadisi da manzo Allah ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ni Allah ne ya ladabtar da ni kuma shi ya kyautata min tarbiyan da ya min al akhlaqul hamidatu indahu dabi'una godewa na nagarta da ke gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa amma al kisalul muktasabatu min al akhlaqil hamidati wal adabi sharifati اتفق جميع الأقلاء على تبديل صاحبها وتعظيم المتسف بالخلق الواحد منها فضلا أما فوقه وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف منحرف أطرافها فجميعها قد كانت خلق نبينا قد كانت خلق نبينا على الانتهاء في كمالها والاعتدال في غايتها حتى أثنى الله عليه بذلك احتمالا يتي الكسال المكتسبة ɗabi'u wanda annabi yake yake aikata su wanda ba ma khasiyya ce ta annabta ba a'a shine da mujahadansa ke aikata waɗannan abubuwan min al-akhlaqil hamida daga ɗabi'una nagarta wadda za a gode masa wal adabi shari'a da kuma ladduba na wadda suke madaukakiya duk ma'abota hankali sun yi ittifaki akan wato annabi shine ya shine wanda ya tara waɗannan halaye ala tabdili sahibi wato fifiko na ma'abocin irin wannan halaye wa ta'zimil almuttasif bil khulq al wahid minha da girmama duk mutumin da ya samu kansa da sifantuwa da sifofi na kasabi wato na jamalan hali da kyautatawa da jin kai da tausayi da sauransu fadlan amma fauqahu dabar da ma a ce wanda ke da sama da haka wa asna shar'u ala jami'iha wa amara biha shari'a yayi umarni a ɗabi'antu da kyawawan halaye wani shashi kuma ya ce ma duka ma kowane kyan hali Allah yana son ka ɗabi'antu da shi wa wa'ada sa'adata da'imata lil mutakhalliqi biha Allah ya tanaji wato rabo madawwamiya ga wanda ya ɗabi'antu da irin wa'innan ɗabi'u wa wasafa ba'daha bi annahu min ajza'in nubuwa amma wasu shashin ɗabi'un manzon Allah Allah ya sifanta su cewa su yanki ne na annabta wa hiya musammatu bi husnil khuluqi bi husnil khuluqi wato sune wanda aka ambace su da husnul khuluqi wanda Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim wa huwa al-i'tidalu fi quwwan nafsi shine daidaituwa cikin ƙarfi na rai wa usafi ha da sifofinta wata wasu fi ha da daidaituwa a cikinta tsakatsaki kenan dunal maili ila mun harifi a ha ba tare da karkata zuwa ga wato makarkatan yautanta ba ta wajen da take karkata ta zama an samu shardi cikinta fa jami'uha qad kanat khuluqi nabiy khuluqa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam duka wa'innan dabi'un annabi ne alantihai fi kamaliha suna kwaloluwa wajen cika wal itidala ila gayatiha da daidaituwa zuwa ga matukanta hatta asna Allahu alaihi bizalika har Allah ya yi shi da haka yace masa wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullah lallai kai din nan kana kan wasu dabi'u masu girma alhamdulillah za mu tsaya a nan lokaci yayi gobe idan Allah ya kai mu za mu karanta abin da ya samu na daga wannan babi in mun samu dama mu karasa babin sannan kuma mu yi khatman karatunmu na ashafa a cikin azumin nan Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai abin da muka yi na kure kuma Allah ya fi mana Allah ya mana rahma da jin kai Allah ya sa sayyidina rasulullahi ya cece mu duk wani mai bukata ko babba ko karami Allah ya biya masa maulamu shi Allah ya kara masa lafiya wanda suka dauki nauyin wannan karatu Allah ya musu budi Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya ba su albarkan duniya da lahira wanda suke zuwa muke musharaka da su a wannan karatu Allah ya biya ma kowa bukatansa albarkan manzon Allah albarkan wanda muke karanta wannan littafi domin neman saninsa kuma Allah ya ba mu tsawon kwana mai albarka mai amfani Allah ya karbi ibadunmu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته